أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka ranar alhamis daren juma'a rana ta tara ga watan ramadana mai albarka hijirar farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina 1447 wanda kuma shi ne ya daidai da 26 ga watan fabriye miladiya aihuwa isa ɗana na maryamu alaihi salatu wassalam 2026 a wannan masallaci na wannan makaranta mai tarin albarka markazul imam al-bukhari littahfiz al-qur'ani wa dirasat al-islamiyya dan ci gaba da karatun tafsirin al-qur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa aje mun kun aya ta 19 a cikin wannan sura mai tarin albarka a inda muke roƙon Allah ta'ala ya mana jagora gamdakatar faɗin daidai kurakurai da tubatubai muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga gare su wanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu ta Niger ka zaunar da mu lafiya a cikin ta da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duk abun da muke ji ma tsoro Allah ta'ala muke roƙo ya mana maganin sa ƴan uwa da suke izo baran addu'a Allah ka san kowa da buƙatar shi Allah ka biya wa kowa buƙatar shi ta alkhairi akwai wata baiwar Allah da bata da lafiya tana neman al'umma musulmai su sa ta addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mata lafiya Allah ya tayar da kahudunta akwai inna innan mamata kakata kenan ita mata ce in hudu sunanta tace Allah ya san sunanta Allah ta'ala ya bata lafiya ita ma tana jin jiki muna roƙon Allah ya ƙara mata lafiya أرم مسيم تاشو إن أردتم استبدال زوج نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا Ubangiji ta'ala ya ce wa in arattum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina Allah ta'ala ya ce wa in arattum istibdala zawjin idan kuka so hurhura mata makana zawjin wurin matarka ai akhadha badalan ka dau wata makuyin wacce niya bi an tallaqatumuha ku sake wacce niya ku doko wata wadda ba waccan ba wa ataitum ihdahunna Allah yace wa qad ataitum ihdahunna alhali kun ba dai daga cikin matan qintaran malan kafiran dukiya mai yawa fala ta'khudhu minhu shay'an Allah yace kada ku karbi komai daga wannan dukiyar a ta'khudunahu Allah ya ce yanzu za ku karbi wannan sadakin wanda kuka bada buhutanan zulman a cikin zalunci wa isman da laihi mubina wanda yake bayyananne wannan al-istifhamu lit-tawbihi walil inkari wannan tambaya ta zo ne dan ayi tawbihin wannan mummunan aikin da kuma inkarin wannan aikin da ake yi cewar Allah ta'ala wa in arattum ai ikhtartum idan kuka so zaɓe al'irada huna bi ma'ana almashi'a wal ikhtiyar wa qawluhu istibdala zawjin fadar Allah ta'ala wa in arattum istibdala zawjin idan kuka so hurhura wata mata akhadha zawjin makana zawjin ka dau wata mata wurin wata mata ka so kana son ka saki matarka ta farko ka ɗauko wata sabuwa saboda wasu dalilai kamar dalilin baka da halin aje mata biyu kuma kai kana ka gaji da wace ne kana son ka warware wata to shine Allah ya ce wa ina aratum istibdala zawjin makana zawjin kana son ka hurhura wata ka dawo da wata sabuwa waccan misali kun shekara goma da ita to baka son ka aje mata biyu don baka da halinsu sai ka ba ta haƙuri ka armo sabuwa Allah ya ce to in ka so ka yi hakanan wa ataitum ihdahunna qintaran alhali kun ba ɗayan su dukiya mai ɗimbin yawa kun ba ɗayan su dukiya mai tarin yawa kamar misali alƙintaru shine almalul kasir kun ba ɗayan su dukiya mai ɗimbin yawa to fala ta khudhu Allah ya ce kada ku karbi minhu daga dukiyar shay'an wani abu atakhudunahu yanzu za ku karbi wannan dukiyar wadda kuka ba su buhutanan dan zalunci wa isman dalaihi zunubi mubina wanda yake gahinan bayyane karara wannan cewar Allah ta'ala wa ataitum ai a'taitum a nan ita tana tansibi ne ga maf'ulayye guda biyu ba asalinsu mubtada da labari ba kenan al-maf'ulul awwal shine ihdahunna na biyu qintaran domin idan bai faɗa yace to menene alama wadda ke nuna cewa ita wa ataitum tana sawar a ayi nasba ba tana ɗaukar matsayi ne na bubutada da labarin shi ba sai mu ce al'alamatu annahu in sahal ikhbara an thani bil awwali fa asluhuma al mubtada wal khabar in ya inganta na biyu ya zama labari ne ake bada to ya inganta a ce mubtada ne da labarin shi amma idan bai inganta ba to sai mu ce nan hunna qintaran fala yasifu kenan fala ta'khudhu minhu shay'an ita wannan alfa'u rabitatun lil jawabi an alakanta ta da amsa ne domin ya zo da ɗalabi ita kuma la nahiya ce dalili akan la ta zamo nahiya saboda jazmar da ta yi wa fi'ili kamar yadda ɗan maliku yake cewa ismiyatun tsalabiyatun wa bijamidin wa bima wa ƙadwalan wa bitamfisi ci tana zauwa tsalabiya dan nema kuma tana zama ismiya amma bi jamidin fala ta'khudhu ay min babi talab Allah yana nema da cewa kada ku karbi mimma ataitumuna na abinda kuka ba su shay'an wani abu fala ta'khudhu minhu shay'an kada ku karbi wani abu daga ciki kuma wannan ya inganta a hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce anna istihlal al-farj mujibun lil bahri kamilan kamar yadda zai zo bayani a nan gaba cewa lalle idan mutum ya halitta saduwa da mace to daga nan sadaki ya waje ba da ka sadu da ita to shikenan ta cinye sadaki yanzu in kana son ka wururo wata mata to shikenan ba magana kace ta biya ka sadakin ka bane sai ita tace ba ta yin aure to shine abin da ayat take nufi ya za ku amshi sadakin ku alhali kun riga kun yi mu'amala aure da ita shine wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha Allah ce takaka ne za ku amshi sadakin wa qad afda haqiqa ba'dukum sashi afda ya isa ila ba'din zuwa ga sashi ya zaka amshi wannan sadaki alhali har mu'amala ta shiga tsakaninku wa akhadna kuma kurriki minkum daga gare ku ko kuma sun riki daga gare ku mithaqan alƙawali galizan mai ƙarfi wannan kaifa istifhamiyya ce amma istifhamu ta'ajjubi ne wal inkar kamar da malamai ke cewa neman tambaya ne na mamaki da inkari ai wa kaifa taqaqa ne taqaqa zaka zo ka amshi sadaki ga matar da har ta haihuwa ma iyaye ne kuma ka zo ka ce ta biya ka sadakin ka babu lehin hawa babu na sauka kun ba ita tanne mai hakan ba shine Allah ta'ala ya karantar a cikin wannan ayar yace kuma an riga an kulla misaqan galiza alqawli mai karfi a cikin wannan ayar akwai fa'idodi kamar haka fa'ida ta farko jawadu tazawwuj bi thaniyatin walau kana yuridu an takuna badalan anil ula duk da malamai ba suka ambata wannan masalar ba ya halitta mutun ya auro mata ta biyu ya halitta mutun ya auro mata ta biyu makoyin mata shi ta farko ina fata fahimci wannan ya auri wata mata ya saki waccan ta farko sai ta biyun ta zama matsayin ta farko ya halitta a shari'ar musulunci fadar Allah wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin amma malamai ba su faɗin wannan mas'alar ne saboda kada baƙala da banna ta yi yawa a cikin mutane sai ya ce to ba a son a yi haka nan saboda kada a buɗe wata ƙofa amma ya halitta kuma ai dama a shari'ar musulunci ana irtikabu akhafid dararaini ana diban menene yafi cancanta sai a karantar da al'umma shi ba irin yadda yau karatun al'umma mu gaba ɗaya ya kare bisa kan aure bisa kan mu'amala aure ba gaba ɗaya ilimin mutanen mu yau ya tsaya bisa kan aure jima'i saduwa ya ake kaza ake kaza gaba ɗaya nan ne mu'amala mu ta kare babu wani abu da karatun shi yafi yawa ko kuma bayanan shi suka yi yawa a cikin al'ummanmu banda yau bayanin wanga namiji ga yadda ake gane mai ƙarfi ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza gaba ɗaya mun ɗauka zamantakewa aure ka kam saduwa ce a ita tare da cewa aure akwai ababe da yawa wanda su ne auren domin tana iya yiwa ka auri matar da tana iya ƙwadda ka a gariza amma ba ta iya ƙwadda ka a nafsiyarka ko kuma ka auri wadda tana iya kwadda ka nafsiyan amma ba ta iya kwadda ka gariza shahawaniyan bi ma'ana ka auri matar da tana iya wadatar da kai a mu'amala ta yau da kullun nafsiyar ka tunaninka ya zama lahiyayyen tunani amma idan ka zo wurin mu'amala aure ita kun ba ta iya tana iya ta sa ka dariya ta sa ka murmushi ta faranta mare kowane irin farin ciki tana iya sa ka tana iya ta yi duk yadda za ta yi ta jawo ma farin ciki komai nisan shi gare ka ba za ta taɓa yarda ta bakanta mare ba ana iya samun waɗannan mata amma idan aka ce gariziyar to na an samu matsala wurin mu'amala ita to tana da rauni ko kuma a samu matar da ita kullum babu wani aiki gare ta banda mu'amala amma kullum cikin bakanta mare take to don haka shari'ar musulunci sai ta karantar da mu abun ana tsaka-tsaki ne ba a huce iyaka kun ba a kasa ba ba a son gaba ɗaya mu mai da himman mu gaba ɗaya bisa kan mu'amala aure irin yadda yau za ka ga idan za a aurar da ɗiya mace an je an sayo mata wannan jiko a so mata wannan jiƙa a so mata wannan a kwaikwaye wannan a yi kaza duka za a mai da himma wurin jike-jike za a kai amarya amma ba za a jiƙa mata kitabun tauhidi ta sha ba ba za a jiƙa mata kitabu al'amri bil ma'arufi ta sha ba, ba za a jiƙa mata al'ihisanu ilar zauji ta sha ba. Duka an jijjiƙa ta, an shirya ta, amma ba a shirya ta wurin yi wa miji biyayya, ba a shirya ta wurin kyautata wa miji ba, ba a shirya ta wurin iya magana ga miji ba, duka wannan ba ta iya su ba. A ga dole idan ta zo kwana biyu uku sai ta fara bashi takaici. shi Allah ce wa ataytum ihdahunna qintaran kumba ɗayan su miliyoyin kuɗi to baka da damar ka ce kai ka dawo kan kuɗin ka a biya ka ba a biyan ka amma idan ita ce ta ce ba ta so to za ta biya ka kamar idan mun yi bayanin ajiya kenan in arada an yatazawwaja imra'atan takuna badalan anil ula takhdimuhu wa taqumu bi hawaijihi fala basa wala uzaymir yace in ya so ya auri mata wadda ba waccan ba ta zan matsayin waccan mata shi ta farko ta yi mai hidima ta biya mai bukatutun shi babu laihi sannan wannan ayar ta karantar da mu jawazu kasratil mahari ya halitta a yi sadaki da yawa iya ƙimata iya sadakinta ɗiyan mutunci ce ɗiyan manyan mutane mahaddaciya alƙur'ani to sadakinta ya yawa amma mai tallace wadda bata san ƙimar kanta ba tana tsayawa da 'yan tasha to sadakinta ya zama ɗan kaɗan ne ya kamata yau mu dinga an aunawa wacce ce ya kamata sadakin ta ya tsada wacce ce ya kamata sadakin ta kai ya tsada amma ma'aunin mutanen mu yau da ta hito bakaratu bani isra'ila ta surrun nazirina fara kalme kurukuru ido doguwa to sadakin ta yana da tsada koda ko ba ta da imani koda ko ba ta san komai a cikin shari'ar musulunci ba zaka ji an ce an kai mata sadaki miliyan 1.500 wanda da za a maida su a kudin yan uwanmu yan Najeriya su kuma kusan naira miliyan uku ko miliyan hudu sadaki kai ka san yau yadda za a kai ma sadaki miliyan hudu naira ai ya kamata a ce ita da yan aljanna bambancin su kaɗan ne aramma ya kamata a ce ba ta ɓata mare ya kamata a ce kullun cikin farin ciki kake amma bai hana ka kai mata miliyan ɗai sadaki gobe ka bata ta bata ma rai ko kuma ta baci uwayenka duk baya hana wannan shine ubangiji ta'ala ya bayyana anan ya halitta ayi sadaki mai yawa ba haramun bane wa ataitum ihdahunna qintaran kun ba dayan su sadaki mai yawa wal qintaru abun nuhi da al qintaru anan shine al malul kathir tare da cewa malamai sun tattauna cewa menene ake nufi da al qintar wasu malamai suka ce al qintaru shine alfu misalun min adh-dhahabi ma'auni dubu na zinariya wasu kace al-qintaru mil'u jildi thawrin min adh-dhahabi a cika hatan maraki da zinariya shi a al-qintaru ka cika hatan maraki da zinariya a daure ta to shi as-sadaki na al-qintar wasu malamai sun kace la al-qintaru shine al-malul kathiri wallahu ta'ala a'lamu to kaga wannan duka dai min babil mubalaga ne ataitum ihdahunna hadha almal alkathira kun ba dayan su wannan dukiya mai yawa fala ta'khudhu minhu shay'an walau qalilan kada ku yi saken ku karbi wannan dukiya daga abinda kuka bata na sadaki ku dan kadan ne da rabuwa aure yazo kana son ka hurhura wata mata to in shikenan zaka zaunar da ita kace to wance gaskiya zan rabu da ke ba dan ban son ki ba kina kyautata mini kine mini ihsani kine mi yadda nake so amma tsakani da Allah na ga wata ina son in aura to wattan da nake son in aura ban da halin aje mata biyu da aka keke haƙura in kawo sabuwa shikenan ya halitta wannan aya wallahi da hadisi na gaye ta wani sai ya ci ƙaryata wa ina aratu mustibdala zawji amma da yake Allah ne da kanshi da ya san halayen mutanensa halin bayinsa sai ce to ga yadda in kun kai kuna iya samun maslaha ka aje mace shekara goma duk ta kwakwabe ta ƙi yin tsafta tana ganin ita yanzu ta zama uwar gida ta zama kazama ba ta yi ma biyayya ba ta yi ma komi ka iska tsumman jariri ya yi tsarin kwance bisa matalaka ka iska can wani raggaɗu ɗace ne to sai ka ce to wancan gaskiya mu mu sauƙaƙa mu kanmu shikenan ka rabu da ita ka to da wata to malaman malikiya suna kanke wannan matsaloli ne saboda saddan lizzari'ati saboda wani kai ya kuma yin aure saki da ya aure wata ya ce a wallahi ban da halin mata ta bi sai ya saki waccan ya to da wata a juma kuma ya saki waccan to kaga abin ya kuma banna to anan malamai suna suna tattauna wannan mas'alar akan gini da wani hadisi da'ifi na Umar dan Khattab hadisi ne wanda akwai inƙibayi a cikinsa amma ƙissa ce mashhura malamai suna tattauna ta kuma ya kamata mu yi bayanin raunin wannan ƙissar don mutane su kiyaye wurin karanta irin wannan hadisai gaban al'umma wai wata rana aka ce umar ɗan khattab yana huɗuba sai ce ya ayyuhan nas la yazidu ahadun ala sadaqi rasulillah illa ja'altuhu fi baitil mal yace daga yau wallahi duk wanda ya dada akan yadda annabi ya sadaki to sai na amshi ƙarin nan na kai cikin dukiya dukiyar musulmi baitul mali misali idan annabi ya yi sadaki miliyan shidda to in ka yi saken kakkai miliyan goma sha biyu to miliyan sha biyu na musulmai ne za a amshi kin miliyan shidda na sama a kai cikin baitul mali ba kamata mara'atun sai wata mata ta tashi tace ya amiral mu'minin kaifa hada yace kai ya kai shugaban musulmai mu shugaban mu'minan duniya za kai haka wallahu yaqulu wa ataitum ihdahunna qintaran alhali Allah ya ba ɗaya wa ataitum ihdahunna qintaran kun ba ɗayan su dukiya mai yawa shi kuma alƙintaru ga yaren larabci yana dukan ma'anoni da yawa muka ce ana iya cika hotar maraƙi da zinariya a ce mata ƙintaru fala ta ku zumin hushe ya za ku karɓi wani abu daga wannan sai umar ya ce imra'atun afqahu minka ya umar ga wata mata ta hika fiqihu ya kai umar a wata riwaya ya ce asabat imra'atun wa akhta'a umar ya ce wallahi wata mata ta yi daidai amma umar ya yi kuskure fa'adala an ƙauli sai ya dawo daga wannan magana tashi to kaga fa in saha hadhihi alqissatu in wannan kissa ta inganta to ce wa shiqin tsaran la yurad bihi almubalaga ba ana nuhin mubalaga Allah ce la haqiqata la wa inna ma arada bihi alkathratu alhaqiqiyya ana nuhin yawa wanda yake na haqiqa wannan hadisi da'ifi ne sa'id ibn mansur ya fitar da shi al-imam al-baihaqi ya fitar da shi al-imam albayhaq ya fitar da shi ta hadisin wani da ake cima mujalid daga sha'abi munqati ne tsakanin shi da sha'abi da umar kuma tare da shi wannan mujalidu da'ifun ne wurin malaman hadisi kuma al-imam al-albani ya da'afa wannan kissa a cikin al-irwaul galil ya ce wannan hadisi bai inganta ba jingina shi ga umar dan khattab to shine malam usaimin yace a tahima an farlanta wannan kissa ta inganta to shi ake ce ma taslimul jadali a ta hita ma inganta to menene za a cinta a ciki shi Umar ya ga ana huce iyaka har ya kai inda a yau an hana wasu matasa su yi aure saboda tsada sadaki kai ka san yau da yawa daga cikin mutanenmu ba ba su da halin aje mata biyu bane saboda in yan nazarta yadda sadakin ne yake da wahala da tattara lamurran sadaki sai ya kasa kai sadakin sai ya kasa yin aure shi sadaki ya zama hajiz game da ƙara aure to yasa dole za a koma ga auren auren bashi yasa kullun nake cewa makoyin aje ai ta zina ai ta aura aurar da su bashi uba ya samu wani mutum mai natsuwa mai imani ya kira ya ce kai zo diya ta ga ta can kana son ta ina son to na baka ita aure kana da sadaki ce laban da sadaki ce to na baka ita jikka 70 bashi sai rada Allah baka su a zo a kulla aure sai an kulla auren wani da wance akan sadaki bashi arama ya kalle ni eh ya halitta ana daura sadaki bashi ko ba yi bana ma an daura irin shi akan sadaki jikka 50 jikka 50 ajalan ba na kadan ba sai bayan wata uku ya ce zai biyan sadaki an ɗaura aure amma sadaki ajalan ne ai za ka ji ko wurin ɗaura aure ana cewa na ƙadan ko ajalan na ƙadan hannu da hannu ya biya kash ko kuma ajalan sai nan gaba a fure in ji turawa sai daga baya ana haka nan ƙwarai da gaske a ranmu ya halitta a shari'a musulunci to kaga wannan ya nuna cewa abin da ya fi kada a wuce iyaka wurin sadaki ya zama wannan sadaki ana tausayawa ya yi yadda mata yau suka ɗoka da ta aiwo ɗiya mai ɗan hori mai ɗan dimple mai ƙuruƙuru ido ta ce sai 'yan miliyan haka yanzu a ramma yana ce yana fama da murzan ƙur'ani ina ga miliyan ɗaya da zai kai na sadaki sai zahiratul unusa ta yi yawa ga 'yan mata nan tuli-tuli amma babu aure gata nan wata take cewa ita wallahi ta rasa menene matsalar wanka dai akwai shi kyawu dai akwai shi amma har yanzu samari su ke tahuwa eh dole su ke tahuwa saboda har an samu abun bururruka da yawa yau da zai kai ma yarinya budurwa sadaki jikka 30 zaka ga an koma yawo da shi kiyaye budurwa jikka 30 wani da hala akuya ce ai ma ce saniya tana da kima hala akuya ce shi kuma albarka auren da wanda zai iya kimanta diyarka ta ji cewa tana gidan miji shine ake nema isa wata take ce min wallahi malam nayi wata mulahaza nayi wani karatu na tanasu a duk duniya babu mai iya riƙon mace kamar malamin addini tace malaman addini su iya riƙon mata sai nace to alhamdulillah wagga sheda mun ji daɗi amma zan dan ƙara miki da wani abu ba duka malaman addini ba mahi yawanci idan dai malamin addini zai yi aiki da abun da Allah ya faɗa da abun da annabi ya faɗa to ya kamata a ce malamin addini ya fi kowa iya riƙe mace hissa duk wanda zai auri matan malami to sai ya shirya a ce malam ya mutu wata matan malami wallahi auren ta sai ka shirya amma wata kuma wallahi kowa yana yin auren ta har dan tasha yana auren ta dan dama ba ta da bambanci da yan tasha ka iske matan malami ba ta da bambanci da wani kasur gumin jahili ba ta fa'idantu da malamin da komi ba Allah ta'ala ya kare mu wannan kuma shine ake ce ma zauja imra'a afwan idan ake cima imra'a ba zauja ba duk matar da zaka iske hanyar ta daban ta mijinta daban to a shari'a ita ake cima imra'atun a cikin qur'ani da ka iske matsala a cikin qur'ani mata halin ta daban miji daban to a cikin usulubi na qur'ani imra'a ake ce mata mu ba da misali aran ma إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني مم.
إنك أنت السميع العليم misali na gaba
فلم
ضرب الله مثلا للذين كفروا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط مم.
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين مم.
فخ...
فخانتهم فخانتاهما فلم يغنيا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا
وقيل ادخلا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون مم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وليبقوا يا جماعة annabawan Allah guda biyu Allah ya jarabce su da matansu su annabawa ne masu imani amma matansu kafirai da Allah ya tashi gayi sai bai ce zaujatu mata ba sai ce daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nu'in imra fir'auna kahiri mata shi musulma sai Allah ya ce wa daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'auna imra shi ma annabi zakariya mata shi da batar lahiya sai ya ce wa imra'ati aqir mata ta bata aihuwa matsala kenan can idqalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran ita tana da matsala menene matsalar ta tana son idan ta haihi da da namiji ta bada shi dan Allah ya dinga bauta a cikin masallaci ita shi ne matsalar ta hissa da ta haihi diya mace sai ta ce rabbi inni منين بقى نمبر تتشي فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ƙarshe ta ce ya Allah mace na haifa to a nan za ka gano da yawa yau muna zaune tare da imra'ani ba zauja ba da yawa yana tare da mata a matsayin imra'a amma ba matsayin zauja wadda za ta biye shi so da ƙafa ta bi umarnin shi abinda yake so ta yi abinda bai so komi son da take masa ta aje shi yau Allah ya jarabci matanmu da wannan a ce yau ga mata duk abinda mijinta yake so komi yadda ranta bai son shi za ta yi shi a shedan zai ɗuɗɗura ta ta ga cewa ita ya za ta yi ta ƙasƙantar da kanta tana tsaya tana lallaben shi kuma in bata lallabe shi ba ƙarshe wata ce za ta zuwa ta maye gurbin ki wato shine abin da karatun da mata yau sun gaza gane shi ko ki lallabe shi ko wata ta zo ta lallabe shi daman shi miji na sha gayi namiji dan lallabe ne namiji dole sai da siyasa sai ana yi mai siyasa ana nuna mai wasu abubuwa dole sai shi kamar yanzu ka matakka ta ce ma wani a sai min kaza sai ce ban sai to kyale shi yanzu siyasa za ta sa ya sai wannan abu ruguman anhu ba dan ya shirya ba yanzu lokacin da ta ce ma habawa ne yanzu idan ba ku sai mana ba wa zai sai mana to me zai cewa ai da na an kakkarya mai kai kai to shine ubangiji ta'ala ya karantar da mu a wannan ayar wannan ayar kuma ta karantar da mu haramun ne mutum ya amshi sadakin da ya kai mace bayan ya sadu da ita komi karancin abin da zai amsa ko da mace ta yarda misali ya kai mata sadaki yau miliyan guda misali an ɗaura aure aka kai mai amarya bayan sati guda sai ya ji kawai bai sonta har an yi mu'amala aure ce kawai bai sonta ya rubuta mata takarda ya bata to bai cewa sai an biya miliyan shi guda a shi kenan ta ci sadaki me ya halitta mata sadaki saduwar da ya da ita ko da so guda ya sadu da ita ta ci sadaki to shine a wasu kuma suna iya cewa kawai a bashi ciye shi ko ta yarda zaka ce a ni na karanci addinin musulunci Allah ya ce fala ta'khudhu minhu shay'an kada ku yi saken ku amshi komi karancin sadakin nan shay'an ai komi zaman shi karami to kaga wannan ayar kuma ta karantar da mu al-inkaru shadid ala man akhadha shay'an min al-mahr inkari mai tsanani ga wanda zai amshi wani abu na sadaki ba tare da yardan matar shi ba ata'khudhunahu buhtanan Allah ce yanzu za ku amshi wannan sadaki dan zalunci wa ithman da laihi mubina wanda yake bayyananne ai akwai zalunci ka ba ta sadaki kuma ka ce sai an biya ka kuma ba ta yi ma laihin hawa bale na sauka ba amma ya ta ce ta ce ba ta so to sai a biya shi sadakin shi jiya mun tattauna wannan matsalar muka ce ko da bayan shekara goma sha biyar ko shekara arba'in da auren ne ta ce ba ta son shi to za ta biya shi sadakin shi malikiya suka ce sadakul misli za a yi wani sadaki za a biya za a dibi 'yan matan wannan zamani nawa sadakin su ki tunda ita budurwa ya arme ta ta ce to 'yan matan yanzu sadakin su miliyan guda to za ki biya miliyan guda ai can wancan lokaci jikka saba'in ya kace oh ai jikka saba'in yanzu wasu yi mai aure haka za a baya abin da zai mai aure ne haka wasu malamai suka ce suka ce a'a ba za a bada sadakul misli ba abin da ta bada masalan bi masalin tamka da tamka ya bada gona za a bada gonar shi ya ba da hili za a ba hilin shi to kuma wannan ya nuna sadaki ana iya yin shi da komi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sadaki da gona bal annabi ya tambayi sadaki koda da zobe na ƙarhe in kana da ka bada ai sadaki kana iya ka zo da kilon kilon da bino ka ce ga sadaki eh an yi sadaki akan kilon da bino yayi duk wani abu mai kima ana iya sadaki da shi daidai da wanga agogo ana iya cewa to ga sadaki an yi sadaki akan agogo arma an yi sadaki akan agogo yayi shikenan ai agogo ana sayan shi yana da kima ko to ana ana sadaki da shi ina fata an fahimci wannan amma ba a sadaki da abin da bai da kima wasu malamai suka ce a in dai ta yarda ko me ya bada hai aka amsa to ya zama sadaki wasu malamai suka ce a'a ana lura ne da al-mu'tabar shine abu abu mai kima abu wanda yana da kima ga al'umma wannan misali al-qur'ani kaga ai qur'ani ana sadaki da shi bima annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura ma wani sahabi mata saboda abun da ke gare shi na al-qur'ani yace je na baka aurenta da abun da ka harnace na al-qur'ani ana wannan ba haka ba da haka duk abun da Allah ya hore mu mutum yana iya sadaki da shi sannan kuma ana lura da cewa shin wannan da zai bada sadakin wane ne shi wallahi ina yawan cewa ya kamata idan zamu bada auren diyanmu mu dibi wane ne zamu ba diyanmu aure so tari da yawa zaka aurar da diyarka da wanda bai cancance ta ba sai daga baya a koma kila wa kala a koma kikikaka bai san darajar ta ba bai san kimar ta ba ka aurar da diyarka ga wanda zai kimanta ta zai darajanta ta zai mutunta ta zai ba ta matsayinta a matsayinta na mata ka yi ƙoƙari ka dinga lura wai shin ko da tana son shi ta mutu son shi in dai ba ɗan ƙima ba ne ba ɗan daraja ba bai mutunta mutane to kakai iskanka ba da auren shi ga ɗiyarka amma komi talaucin shi ya yi kusun masallaci talauci in dai yana ƙimanta mata yana da daraja yana darajanta mace to ka ba shi aure su magabata a lokacinsu al-mu'tabaru fi zawaji shine akhlaqu dabi'u shine ake lura a bada aure kuma wannan mun yi istinbadin shine karkashin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matar mun gaye shi a shekaran jiya da ta ƙara idda ta zo inda Annabi ta ce ina son ka aurar da ni Annabi ya ce to wannan gaskiya da ya hito neman aurenki shi bai ajin sandar shi ga wuyan shi mutum ne mai kuntata ma mata shi kuma wannan fasulu kullu malalahu talaka ne bai da kudala sai annabi ce in ki hu usama ki aure usama aure usama bin zaid shi yadda dabi'u na gari ki aure shi kenan anan zamu gano dabi'u na gari su ake dubawa a bada aure amma yau mun shiga wata duniya wadda ana dibin kudin mutum motar shi gidan shi sana'a shi idan ya zo neman aure abu na farko da ake kalla me yayi sana'a shi shi kai ya zaki auren maciyaci ko da ƙasa ce wallahi da mota ta taho akwai wasu baituttuka da nake karantawa lokacin in na karanta su sai na yi dariya ya ce ina mamaki ina mamaki da 'yan matan garinmu idan talaka ya hito neman aurensu za su je su yi salatul istikhara za a je a yi sallar ba Allah zaɓi in talaka ya hito neman aure a ramma ne hito neman aurenta ta koma tana istikhara Allahumma inni astakhiruka ya Allah ina baka zabi a ramma ne hito neman aure na yace amma abun mamaki idan mai kudi ya hito neman auren su to za su yi sajada sujudu shukuri sajada ta gode ma Allah an cin magaci a ba Allah za a ba zabi ba a yanzu gode ma Allah za a yi mai kudi ya hito neman aure amma shi a ramman da ya kamata ta yi godiya wanda yau alarammomi samun alaramma mahaddacin ƙur'ani ya hito neman auren kyau sai da ƙiyamun laini ai alarammomi kasuwa ku ta tashi yanzu ki ƙwarai da gaske kai baka gano haka nan ba da alaramma da malami yau duk wadda ta ga ta samu malami to kullum ta yi sallah ta dinga gode ma Allah ta gode ma Allah ya bata malami dan yau samun wanda zai mutunta ki ya darajanta ki ya kimanta ki ya koyar da ɗiyanki alƙur'ani ya koyar da ki alƙur'ani samun shi ya gare shi in ki aure ɗan kasuwa da yahi gaba ki ganin sai da dare amma malami shi kullum yana tunanin nauyin da Allah ya aza masa ina magana jama'a da malaman da suka san darajar auren ne don ba duka aka taru aka zamɗe ba akwai wasu su sun auri matan ne amma dai jarabawa ce da malanta ya auri mata kuma ya gallaza mata ya kuntata mata ya an tahi ba da misali a cikin malami ne aure wanci jiwai malami ne wata za ka ga matan malami ce kunkurunta kamar 'yan muciya da yunwa ya barta da yunwa gatanan ta je mai ta heƙe saboda babu wata kulawa wallahi malamai mu ji tsoron Allah yau kai ka san azaban malami ba dai take da azaban jahili ba shi malami wanda ya sani in ma an zo wurin masa azaba azaba shi linkin balinki ne bisa kan wanda bai sani ba saboda kai ka sani kake aiki da sani ka take sanin aran ba Allah ya dacar da mu kaga wannan shine abin da aya ta karantar da mu kuma aya ta karantar da mu a dinga sitirta mata ka sitirce matarka shine fadar Allah wa qad afda ba'dukum ila ba'd alhali sashe ya isa zuwa ga sashi wa hadha al-ifda'u ma'rufun shine ifda'u ifda'un sirri wata mu'amala keɓantatta tsakanin mata da mishi ta ya za ka zo matar da wani mu'amala da kake yi da ita ba ka yarda ka yi tsaye gaban matarka irin yadda ba ka yarda uwarka ta ganka hakan amma kuma yau za ka zo kana gaya wa mutane sirrin matarka irin yadda lalacewa ta zo yau mata ba su da hira sai hirar maza ta zauna hirar mijinta a ka aini mijin nan na wanda kiyaye ta harba da labari shi ma da ya zauna ya cin kawai jiya ai maza zai ba da labari shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce tsinuwa ta tabbata ga duk mijin da zai zo ya ba da labarin abin da ya wakana tsakanin shi da matar shi da matar da ita ba za ta zo ta ba da labari na abin da ya wakana tsakaninta da mijinta kaga wannan aya ta tsananta ƙwarin gaske wurin ganin an sitirce mu'amala ta zamantakewa a wuri Allah ci gaba da cewa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafna ma'aram ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ubangiji ta'ala ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila Allah ce kada ku yi saken ku auri ma na kaha aba ukum abinda uwayenku suka aura kakka yi saken ka auri matar babanka minan nisa'i na daga cikin mata illa ma qad salafa sai abinda ya huce na jahiliya innahu kana fahisatan lalle auren wadda babanka ya aura ya kasance alfasha ce wa makatan dalili ne na kacewar Allah wa sa'a sabilan wannan makoma ko kuma hanya ta yi muni shine mala abakar gumi yace shar'a fi bayani man yahrumu nikahahunna minan nisa'i wa man la yahrumu faqala Allah sai ya shiga bayanin matan da ya haramta a aure su da waɗanda bai halitta a aure su ba da wanda bai haramta ba domin mata kala kala ne akwai wadda haramun ce ka aure ta kamar fadar Allah ta'ala wala tankihu ma nakaha aba'ukum ai kada ku yi saken ku aure bi ma'ana man nakaha aba'ukum wadda babanku ya aura matar babanka haramun ne ka aure ta amma ya halitta ai takara da baba da baba da ɗa in ɗa ya kasa uba ta zamɓe shi in uba ya kasa ɗa ta zamɓo shi ya halitta ya halitta ka iza amma ba aure neman aure cikin neman aure ba a haka ne misali uba ne ɗaya ga yarinya ya iza baban shi neman aurenta sai bai yi mata magana ba ba su fara soyayya ba kuma ba a yi magana neman auren ba sai ya ce baba ga ɗiyawa ne ina son neman aurenta sai uban ya zo ya ce ma ɗan shi ya zo ma ya ce ma yarinyar ɗana wane ya ganki yana son ki nima ina so aka ki zaɓa in ta ce to gaskiya ni dai ban son tsoho yaro ne kasu shi kenan tsoho sai ya haƙura wacce ni dai gaskiya ban son yaro tsoho nake so wanda zai kimanta ni ce to ɗana shi kenan sai ta kira ya ce to ɗana ka ci da haƙuri ya gane wannan to shara musulunci ta haramta mutum ya aure wadda uban shi ya aura illa ma qad salafa min fi'likum sai abin da ya gabata na aikinku ku فإنه معفون عنه domin an yahe muku ibnu abbas da malaman tafsiri suka ce kana ahlul jahiliyyati tazawwajuna bi azwaji abaihim mutanen jahiliya sun kasance suna auren matan uwayensu fanuhu an dalika sai aka hane su game da haka mun yi bayanin wannan a shekaran jiya irin yadda idan uba ya mutu ya bar mata hudu to cikin matan da zai dibi wadda ta hikyawo ya ce to ni wanga nika su da ya jewa mata kyalle to ta zamta shi shikenan yana iya kuma ya ci gaba da mu'amala da ita ta aiwon mai ɗiya ko kuma ya ce a in tana son ta hunshi kanta ta ba da gadonta don ta hunshi kanta ko kuma in an kawo sadakin ta ya rike sadaki ta zama yantatta haka suke yi a da shi ne Allah ta'ala ce innahu ainika hahunna lalle aurensu kana fahishatan ya kasance abu mai muni akwai muni ubanka ya aure mata ka zo ka aure ta akwai muni kai da kanka kasa wannan sai jahiliya idan su jahilan larabawa zaka iske abubuwan da suka yi a da yana da mamaki mutu a aiwa mai diya ya turbude ta uba ya mutu ya bar mata ya aure ta ya aure mata uban shi kai kasa wannan jahiliya ce sannan wa maqatan ai sababan lil maqati dalili ne wanda Allah ke kyace bawa wa wa ashaddul bughd shi al maqatu ashaddu min al bughd yahi kushi da kyama tsanani shi ake cewa al maqatu wasa a yi bi'isa sabilan wannan tsariƙar wannan hanya ta yi muni cewar Allah ta'ala ma na kaha shi an nikahu a cikin alƙur'ani ana itilaƙin shi alal akadi akan kullawa wala tankihu ma na kaha aba'ukum ai kada ku auri matan da aka kulla aurensu da uwayenku shi ne abu da ƙur'ani ke nuhi domin tana iya yiwa ya zama ba a ƙulla auren ba bai shiga da ita ba wannan kuma yana nuna cewa ba laifi ba ne to fa'ida ƙila na kaha zaujatahu idan aka ce ya auri matashi to aiwa ma'aha ya take ta wai za ƙila na kaha binta fulanin fahuwal agad kuma ana iya nuhin ƙulla aure don haka za ka iska wannan matsalar kamar akwai ishkal al-ishkal ya kamunu fi annikahu bi ma'ana al'aqdu am yuqsadu bin nikahi alwadu shin annikahu anan ana nuhin ƙulla aure ko kuma ana nuhin annikahu saduwa shine iskali inda zai wanzu anan wannan ayar amma anan sai mu ga faɗar Allah ta'ala fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu hatta tankiha zawjan ghayrahu al muradu bin nikah huna al aqd ko kuma al jima'u har yanzu dai akwai iskaliya amma al al al, al asahhu malamai suka ce an nikahu anan ana nuhin saduwa domin akwai ƙarina da take nuna wannan hatta tankiha zawjan ghayrahu sai ta auri wani namiji ya yi mu'amala da ita kenan wanda ya saki matashi saki uku ya sake ta saki ɗaya ta je ta yi idda ta dawo ko kuma tana cikin idda ya maido ta ya sake sakinta tana idda ya ta yi saki uku ya mata saki uku to ba za ta halitta da shi ba sai ta auri wani miji bi ma'ana sai wancan mijin ya yi mu'amala da ita irin yadda ya wancan mu'amala da ita kuma wannan mun same shi ne a hadisin da wata mata ta zo inda annabi ta ce ma annabi wancan mijin nata al'aurar shi bisul al-huduba yadda ka san irin riga ne al'aurar shi ba irin al'auran maza bace annabi ya fahimci tana son ta koma mijinta na farko ne yace kina son ki koma mijinki yace la hatta yazuqa min usailatiki misla ma zaqa al-awwal yace sai wancan yayi mu'amala da ke irin yadda wancan yayi mu'amala da ke wannan shine abin da ayar take nufi illa ma qad salafa wannan illa adatu istidraki ne ba adatu ne ba na istisna fa huwa bi ma'ana sai dai lakin sai abin da ya gabata illa ma qad salafa lakin ma qad salafa faqad ufiya anhu duk abin da ya gabata na jahiliya ka aure kishe uwarka ba da sanin ka ba to Allah ya yi maka shine abin da ake nufi a cikin wannan ayar to wannan ayar a cikinta akwai fa'ida fa'ida ta farko ta harimu nikahi man nakahul aba'u haramun ne ka aure wadda babanka ya aura cewar Allah wala tanki huma nakaha aba'ukum to ana akwai mas'ala kanan babanka ya aure mata sai ka sake ta ya sai sake ta shin kana yi aurenta mata kanan babanka kana yi aurenta da ranshi na'am kwarai da gaske kwarai da gaske ba ta cikin waɗanda Allah ya haramta aurensu ba su ciki sai dai ana barin halar kumiya saddan lizzariya ce kwarai da gaske ana barin halar kumiya don yana aure ta zai cewa dama dai ke nan kaza da kaza kaza da kaza to kuma da za a ƙulla auren da kana fasirin da aure bai yi ba a ƙulla auren ya aure mata ubansa to auren nan bai yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarnin mutu za a maida mai kayansa to don haka duk wanda ya auri wanda ya auri matar da baban shi ya aura yayi auren da annabi bai ce a yi shi ba Allah bai ce a yi shi ba To kenan wannan ayar ta nuna da baban mutum zai yi zina da mata ba aure ba yana iya shi aure ta. Tun da ba aure ba ne. Idan muka ɗau mu'tabar ga waɗannan malamai suka ce annikahu shi ne al'aƙadu. Ma na kaha aba uku shi kuma zina ba nikahu ba ne. Azina laisa nikahar. ina fata an gane kenan da baban mutum zai yi zina da mace shi yaron ya ganta ya je na son ta bai da labari sai ya aure ta ko kuma ta yi ta je wani gari misali baban shi yayi zina da ita sai ta yi balaguro ta je wani gari sai yaron ya tafi can suka haɗu ya aure ta can bayan shekaru sai ya zo da ita gida baban bai da bai da ta magana bai da ta cewa Eh wani ya ne an kai haka ya ce to babu ka tunin da yana son ya ce a'a kuma da ya ce a'a asiri zai tono amma khilafin lil mashhur inda al-hanabila sai dai su malaman hanabila suka ce a'a anna muti'atal ab walau bi zina haramun ala al-ibn in dai uba ya taki mace koda da zina ne malaman hanabila suka ce haramun ne ɗaya aure ta inna hada la dalila alaihi amma babu dalili akan babu dalilin hadisi ko aya domin dalili ala khilafi shi dalili cewa wa uhilla lakum ma wara'a zalikum duk abin da yake wajen aure an halitta muku to da aka wala yasihu qiyasu ala nikahi li anna nikaha aqdun shar'iyyun mu'tabar wa zina sifa'u shi aure kulli ne wanda yake na shari'a wanda ana lura da shi amma ita zina sifa'u abu ne wanda shari'a ba ta yarda shi wargaza ce da lalacewa da baran-baran biyan dai an kai an ka kare shi kenan amma abinda kuma zai baka mamaki wasu malamai suka ce kai hatta fil luwadi da a ce uba zai yi luwaɗi da wata mata to haramun ne ɗaya aure ta wannan kuma kuskure ne gaskiya femi na daga cikin fa'idodin wannan ayar a innal khati'atal maf'ula qabla al-ilmi la yalhaqu al-fa'ilu ismuha lalle duk zunubin da mutum zai aikata kakin ya sani to zunubin da bai haduwa da shi abu ne ka aikata biduni ilmin baka da ilimi a jahilce ne abun ya faru to Allah ya yi ba shine Allah ce illa ma qad salaf sai abun da ya huce na'am sai ka san babanka yana son zai aure kuma har an ne ya nema ya nemi to haramun ne ba a neman aure a cikin neman aure sai ta nemi mutum da zai jawo maka zai almanka ai harkar banza in an sani wannan aure ana walwale shi ne ana wani ana walwale shi kakin a tahi tun kakin a tahi ake walwale shi kuma akwai 'yan matan da suna iya wannan sosai sosai wannan ayar kuma ta karantar da mu Allah yana yahewa gashi na Allah ya ce illa ma qad salafa sai abun da ya shuɗe duk abun da ya shuɗe aka yi ba da ilimi ba to Allah ya yahe shi to da haka yana da kyau mutum ya dinga neman ilimi ba sai ya aikata abu ba yazo yana tambayan malamai kakin ka aikata zaka tambaya ba sai ka saki matar ka saki uku sai ka daga tambayi malamai a kakin ka ta sake ta saki uku zaka zo ka tambayi malamai malam matata ta yi min laifi kaza ina so in sake ta saki uku sai ce to gaskiya kar ka sake ta saki uku in mata guda ina baka shawara saboda tana iya kai mata uku daga baya daga baya son ta ya dawo cikin zuciyarka kuma wannan shi yafi yawa duk wanda ya saki matar shi saki uku illa yan kaɗan wala yana sakin ta saki uku zaka ga an hambado mai an zubo mai son ta wallahi to Allah ta'ala ya dacar da mu to kuma wannan ayar ta karantar da mu zina da muharrami yahi tsanani a cikin zina kamar mutum yayi zina da uwarshi ko yayi zina da diyarshi ko yayi zina da kaunashi